za mu abin bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 22 ga watan rabi'ul thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da 24 ga watan august 1997 al-sheikh al-muhaddith al-allamat al-muhaqqiq al-alim an-nihrir abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani yace Asalisu hadisi na uku daga cikin hadisan da ke bayani akan haramun ne a yi sallah a tsakankanin kaburbuka ko kuma a wurin da kabari yake. An ibn Umara an nabi sallallahu alaihi wasallama qala Abdullahi dan Umar yace ij'alu fi buyutikum min salatikum. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace daga cikin salloli da kuke yi na nafila to ku rinka yin wasu nafilfili a cikin gidajenku a cikin ɗakunanku wala tattakhiduha quburan kar ku mai da ɗakunanku ko gidajenku su zama makabarta to ashe tunda annabi ya ce a rinka yin sallah a cikin ɗakuna a gidaje kar a mai da gidaje su zama makabarta ashe makabarta ba a yin sallah ko akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na farko shafi na 420 wa muslim da al-imam muslim a cikin juz'i na biyu shafi na 187 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin lamba hadisi na 4511 da lamba hadisi na 4653 da lamba hadisi na 6045 الرابع حديث نهدو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تجعلوا بيوتكم مقابر كركم يرد جدا جنكس زم مقبرتو إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شيطان ينا قدو دق جدا دأكي كرنت سورة البقرة shedan yana gudu daga gidan da ake karatun suratul baqara to gidajen nan naku kada ku sake ku mayar da su kaman makabarta makabarta ba a karatu makabarta ba a sallah to in kuka bar gidajen ku suka zama haka sun zama makabartu kenan domin wannan ɗabi'a ce ta makabarta ai mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi daga cikin abubuwan da yake karantar da mu kenan kuma wannan hadisi ya nuna mana muhimmanci na suratul baqara ashe tana koran shedanu to kuma wannan hadisi na rushe wasu hadisai da ke nuna cewa wai abdullahi dan umar ya yi wasiyar in ya mutu a karanta mai farkon suratul baqara ayoyi biyar na farko da kuma tsakiyar suratul baqara inna ilahakum ilahun wahidun da kuma ƙarshen suratul baqara amanar rasulu zuwa ƙarshenta wannan dama ba hadisi ba ne asari ne kuma da'ifi daga abdullahi dan umar domin makabarta ba wurin karatu bane balle ha a ce a karanta suratul baqara don gashi annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi wannan hadisi al-imam al-bukhari al-imam muslim ya ruwaito shi kamar yadda muka ji kuma kamar yadda na ce gashi daga cikin fa'idar da yake nuna mana ashe suratul baqara na korar shaidanu a gida to amma in ka karanta suratul baqara ka karanta suratul baqara sai kai ihsas kake ji cewa lallai a gidan nan akwai shaidanun aljanu to ya za ka yi to sunna ta zo da yadda ake kora aljanu daga gida gaskiya na farko akwai aljanu wannan kam duk musulmin da bai yarda da cewa akwai aljanu ba ko limami ne shi ko wane ne shi kaulan wahidan ya zama kafiri kafiri irin fir'auna da hamana ya kamata a fahimci wannan domin qur'ani ya tabbatar da cewa akwai aljanu sunna ta tabbatar akwai akan cewa akwai aljanu sannan kuma waqi'i ya tabbatar cewa lalle akwai su dan me dan an ga irin abubuwan da suke aikata kuma kowa ya san dan ta sai a ce ai wannan aljanu ne wannan jinnin sun taba shi wannan kaza wannan kaza don haka la sabila laka ila inkari wujudil jinni ba yadda zaka kai musun cewa akwai aljanu to in ya faru akwai aljanu a gidanka ya za ka yi ta hanyar kana ga ane maka sace-sace ka rasa yadda ake sace-sacen nan ta hanyar wannan yaro yau ba lafiya wannan ba lafiya kaza matsaloli ga sunan duk an rasa yadda za a yi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna sai ainihin a samu ruwa dole gidanka ya zama ba shirka tukuna sai ba laya gidanka ko ko ta uwarka ce sai ka dauke ta ka kona ta ya kamata ka fahimci wannan ba a hada musulunci da shirka laya da guru da kambu da kati da duk wannan kafirci duk baki daya da duk wani magunguna na hayaki hayaki duk sai ka tattara su ka cusa su wuta ta kona su zahiran kuma karka ji a jikinka ko kaɗan in na kona laya wani abu zai same ka fara zama kenan kai ma ka kona ta kai tsaye yadda ka san kana kona jaridar takarda jama'a mun fahimci wannan da kyau sannan sai ka samu ruwa sai ka saka hannunka na dama a ciki idan da yamma ne za ka yi wannan abu sai ka ce bismillahi amsaina billahi alladhi laysa minhu shay'un mumtana wa bi izzati llahi allati la turam wa la tudam wa sultani llahi almani nahtajib wa bi asma'ihi alhusna kullaha a'idhu billahi min alabalisa wa min sharri shayatin aljinni wal ins wa min sharri kulli mu'linin aw musir wa min sharri ma yakhruju bil layli wa yakminu bin nahar wa yakminu bil layli wa yakhruju bin nahar وشر ما خلق وذرأ وبرى ومن شر إبليس وجنوده أعوذ بما استعاذ منه إبراهيم وموسى وعيسى ومن شر ما يبغي في ككرنت آية الكرسي ككرنت سورة الصافات ككرنت سورة الجن ككرنت سورة الرحمن hannunka yana nan a cikin ruwan ba a ce ka tofa ba cewa aka ka saka hannunka na dama kawai a ciki kai waɗannan abubuwa duk gidan abu a yayyafe shi duk ɗakin abu ko ina yadda ɗakin yake shimfiɗa gado ɗin nan tana nan da matashin kai yadda komai yake ba jikawa za a yi sharkar ba kawai yayyafa za a yi ko ina za a bi ban ɗaki da sauransu za a ɗaɗɗaure duk waɗannan wurare da ake tsammanin najasa sannan abu a yayyafa shikenan Allah so wannan ya zo daga al-Imam Shafi'i yana nan a cikin littafin Al-Wabil Sayyib na Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya in baka da Al-Wabil Sayyib tafi ka je ka duba littafin Wiqayatul Insani min al-Jinni wash shaitan da sauran littafai ga sunan da ainihin aka rubuta al'ilajin rabbani fi ilajin masu sihir shaitani da sauransu jama'a mun fahimci wannan to kaji yadda suna ta nuna ake koran shaitani a zamanin imam shafi'i ne aka samu wani gida gashi nan zaka ga mutum ya gina katon gida sai a ce ai da ka shiga gidan zai ka ji an hau dukanka gaskiya ne haka na faruwa ba canfi bane ba tsafi bane aljanu ne suna mallaka wurin aka zo aka tashe su aka zo aka yi gidan sai su bari ku gama ginin kuna gamawa sai su zo duk wanda ya shiga sai su yi kokarin nakasa shi to ya za a kore su laya za a kawo guru za a kawo malam mai tamanin za a kawo a'a ga abin da aka ce imamu shafi'i ya ce da suka zo aka yi wannan duk aka bi aka yayyafa imamu shafi'i ya ce sai wannan malami da aka sa shi wannan abu sai ce sai ya rinka jin suna cewa wani kana kona mu za mu gudu mu baka wuri za mu gudu shikenan ya zauna lafiya mu mun jaraba mun ga haka ba shirka babu bid'a ɗari bisa ɗari ai an fahimci wannan da kyau ko to wannan gashi nan sunna ce ta kawo shi yasa waɗannan guraye da laya da kambu da guraye da waɗannan matsafa duka ban musu abin su وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله حديثنا uku daga cikin waɗannan da muka kawo wannan kenan to bukhari ya kawo mishi kai yayi mishi kan babi ya kawo babi yace babu karahati salati fil maqabir babin da ke magana akan karhanta sallah a makabartu wa bayyana wajha zalika al-hafiz fi sharhihi al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin shi da yayi sai ya bayyana fuskar yadda za a yi wannan hadisi ya samu shiga karkashin wannan fa qala ma mukhtasaruhu ga abinda al-hafiz ya fadi a takeice inna ma abinda zan jawo hankalin mu anan abu guda ne wallahi al-azim duk harkan nan da ta shafi aljanu sai ka tsarkake zuciyarka tukuna wallahi in ba haka ba ka kade sai ka tsarkake zuciyarka babu shirka babu bid'a sannan sai ka gyara akhlaq tabi'unka sannan sulukinka sannan ibadat dinka dan in ka yaudara mutane zaka iya yaudara Allah ne ba zaka iya yaudara Allah ba Allah ne dama zai taimake ka ya zan ka firgita su amma ba karfin jikinka ba waye kai mun fahimci wannan aljani iska ne kuma Allah zai iya dora shi akan ka abu ne mai sauki amma in ka kiyaye dokar Allah shikenan kamar yadda Sayyidina Umar yin wasiya ga su Sa'ad sanda zai tura su za su yaki yace ku sani da cewa waɗannan kafirai sun saba wa Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya halatta ku je ku kashe su ku zubda jinin su ku kwashi iyalin su da komai nasu in kuma kuka zama fasikai masu saban Allah Allah zai zare hannun shi na taimako tsakaninku don haka an sun fi ku tattali da makami sai su hallaka ku saboda haka wannan aljani da ya zama shaidani ya zauna gida yake zalunci ko ya zauna jiki yake zalunci fasiki ne shaidani ne kai ma an ka zama haka shikenan sai Allah ya zara hannun shi ya fi ka karfi sai nasara a kanka ya cutar da kai ko ya cutar da matanka ko 'ya'yanka ko dukiyarka ko wani abu ai mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa waɗannan harkoki harkoki ne waɗanda yake lallai ne in kana son ka shige su eh dama dukkan musulmi dole ya gyara ɗabi'un shi amma in kana son ka shiga wannan harka to kamar yadda ka san yaran sakandare ne aka zuba su form 1 2 3 to daga lokacin nan za a fara tattalin suwaye za a saka su a sciences ajizuwan da ake kimiyya da fasaha suwaye za a saka su a technical class suwane ne za a saka su a ajin da ake koyan zaman office da sauransu su ne accountant su ne kaza daga lokacin za a fara tattalin su tare da cewa dukkan su dama dai ana buƙatar su san ilimi a jumlace amma duk wanda ke son ya shiga ajin da zai kimiyya da fasaha sai ya samu wani ilimi da wani tattali da tarbiyya daban da sauran waɗancan ɗalibai ko ba haka bane haka ne to haka dukkan musulmi dole ya bi shari'ar Allah amma duk wanda kuma yake son ya kai ga wannan matsayi to wallahi babu yaudara dan ka yaudara mutane ba za ka yaudara Allah ba abin kuma a hannun Allah yake waɗannan aljanu Allah ne zai turo mala'ikun shi na rahama su kore su don haka kai kanka ake buƙatar sai ka zama ka cika wannan sharaɗi shi kan shi gidan ake buƙatar ya cika wannan sharaɗi shine a cire waɗannan layu da goraye da kambuna da makamantansu shi kan shi mai gidan ana buƙatar haka kuma ka yi wannan abu da yaƙini cewa lallai addu'a gaskiya ce kuma Allah zai ba mu nasara amma bari mu jaraba ayya shikenan dama jarabawa kace kuma jarabawa mafi yawanci ba faduwa ake ba a'a kawai tabbas daidai ne kuma Allah zai ba da nasara tunda wurin shi aka kai buƙata haka ake so duk abin in zaka yi ya shafi Allah ka yi shi gadan da gaske babu shakka a ciki mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan duk sanda Allah ya datar da kai kuma karka ga cewa ai haba mu wasa ne a'a sai alhamdulillahi wahdahu mun gode wa Allah shi kadai alfahari da yabo sun tabbata ga Allah shi kadai mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to wannan shine abin da shari'ar musulunci ta kawo shi yasa mu irin izalar mu izala ce ta izala ta hakika da muka ce ku cire guraye da layu a gidajenku to ba cewa muka yi kuma kun cire ku bar gidajen naku haka kamar yadda ita izalar izalar da ta zo ta muku ba ku cire guru da laya to wani mataki kuma aka daukan muku to ga matakin da aka dauka dama dai mutum yana sanya waɗannan guraye ne da laya dan me sai ce dan tsari to ga abin da ka kawo sunan Allah aka ambata alqur'ani ne kuma jama'a mun fahimci wannan ai da kyau ko to wannan shine abin da shari'ar musulunci ta kawo shi yasa ga gidaje nan sai ai katan gida sai a ce ai aljanu sun hana zaman gidan wannan boka ya zo ya harjajin shi ya tafi wannan ya zo ya harjajin shi ya tafi duk ba wanda zai iya sai addinin musulunci a zamanin sayyidina Umar Amr bin al-As radiyallahu anhu babban sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa sayyidina Umar ni tsohon falke ne ai kowa san falke dan kasuwa mai fatauci na shiga kasan misra tun jahiliya na ga alherin da ke ciki mutanen misra suna da saurin karban al'amura in ya zo musu me zai hana ka tura ni in kai musu addinin musulunci sai umar ya shirya ya tura amr da amr ya je musuluntar da su suka karba addinin musulunci sai ya nada shi shine governor shine shugaba a wurin to suna da wata al'ada duk shekara wannan kogi na nil sai an yanka mishi ainihin budurwa in ba haka ba zai malala ya ci jama'a a gari to yanzu sun musulunta to tunda an gusar da duk abubuwa na maguzanci to yanzu ya kai amir ya kai gwamna ya za ka yi da mu game da wannan al'ada wadda take ta jahiliya don abin yana damun su waye zai da ɗauki yashi abin ba daɗi sai rubutawa sayyidina umar ba wasu abu bane aljanu ne kawai sai rubuta sayyidina umar wasiƙa gashi gashi gashi gashi abin da yake faruwa sai sayyidina Umar ya bismillahir rahmanir rahim bismillah ya daura sai ya ce ya kai wannan kogi idan da karfin ka kake gudana kake wannan zalunci daga yau kada ka sake in kuma da karfin Allah ne ai kada ka kada ka dena in dai da kanka kai kake yi wato in isar ka ce kar Allah ya saka dena amma in Allah ke gudanar da kai Allah ya saka dena abin da kake kalmar da ya rubuta kenan ya ce wa amr ka je ka ɗauki wannan ainihin takarda ka saka ta ainihin a cikin wannan kogi shi kenan da aka saka hayya wannan kogi bai sake malala ba yau fiye da shekara 1400 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a wurin waccan addu'a muka ce inda yamma ne zaka ce bismillah amsaina inda safa ne sai ka ce bismillah asbahna billahi alladhi laysa minhu shay'un mumtana Allah ya shiryar da mu to sai mu dawo kan hadisin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku mayar da gidajen ku makabartu domin shaidan na gudu daga gidan da ake karatun suratul baqara ko baka iya karatun suratul baqara ba samo kasad na suratul baqara kana sawa a gidanka amma da sharadi gidan ba hoto waɗannan hotuna da kalandu da sauransu na mutane ne dabbobi ne duk wani abu mai rai sai ka gusar da shi wato shi Allah yana da ka'ida kamar yadda ka san kowa ma yake da ka'ida ai to balle shi da ya halitta in kana da bukata wurin shi sai ya ce sai ka cika sharadi kaza waɗannan aljanu da shaidanu mala'iku ne suke korarsu to mala'ikun nan da za su korarsu mala'ika kuma baya haduwa da hoto duk inda hoto yake to an yi blocking wannan hanya an toshe wannan hanya mala'ikan rahama ba zai je ba amma wannan alkataba alhafaza za su je masu rubutun ayyukanka masu kula da kai dinnan karka faɗi karkacin tsire wannan duk inda ka shiga in ba zara ranka aka yi ba su da suna tare da kai amma mala'ikun rahama ba za su shiga gidanka ba matukar da hoto shi yasa duk malamin da ya baka fatawa akan ai ba komai wallahi imam nawawi ya ce hadha kalamun batilun maganar banza yake yi ga mala'ikan rahama mala'ika jibril aminullahi ya ki shiga gidan annabi muhammadu saboda an liƙa hoto a kofar gida akwai kuma sauran gidan da mala'ikan rahama zai shiga matukar da hoto alkawari suka ya ce wa annabi gobe ina zuwa ya zo sai ya samu an mammanna hotuna a kofar gidan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi manna ba me yawa sun mishi irin yau gidan da manna manna irin mata ko samari da sauransu shikenan annabi ya jira ya jira hankalin shi ya tashi an yi alkawari da malaika jibril zai zo bai zo ba me ya hana shi zuwa shine sai da gari ya waye suka haɗu a kofar gida a waje kenan ya fito sai ce kai mana alkawarin zaka zo je yake ga malaika jibril amma ka ki zuwa yace na zo amma sai na ga kofar gidanka akwai hotuna na mutane cikin gidanka kuma akwai kare in kana son in shiga gidanka ka ciccira hotunan nan in kuwa sun zama dole sai ka basu to ka ciccira kawunan ka bar uwar jikin ya zama kamar gangar bishiya haka karan kuma ka sa a fitar da shi a wanke wurin sannan zan shiga gidanka mala'ika jibril kenan hadisi ne sahihi cikin sahih bukhari wannan ya ki shiga gidan annabi saboda akwai hoto shi yasa kalanda ce enlargement ne menene wallahi ka gusar da su laya ko naira miliyan nawa ka bayar aka baka ka je ka kona kafira amma ba haka ba duk wani duk bakara da zaka sa ba bakara ba ko radio zaka sa mai auto reverse ya kai ya komo ya sauke maka qur'ani matukar da waɗannan layu da waɗannan hotuna a gidanka kamar tsuliyarka dama-dama da kashi ne kuma kana nan kana alwala me aka yi ba ya komai ba kafin kai alwalan ma dama lalatacciya ce ke to hoton da yake jikin kuɗi akwai fatawa a kan shi a duba littafin wiqayatul insan na wahida abdulsalam bali yace wannan ya zama babi ne na barura amma dan haramci haramu ne duk gwamnatin da ta sanya hoton wani mutum a jikin kuɗi tun daga gwamnatin saudi arabia har ta najeriya har ta ko ina ta aikata haramun ita ga gwamnati ba ni na faɗa ba al-Imam an-Nawawi ya faɗi fiye da shekara 800 a cikin littafin shi al-Minhaj sharhin sahihi Muslim yace hoton da ke jikin kuɗi daloli ne kwandalaye kenan haka na ƙarfe ko kuwa na takardu ne ko hoton da ke cikin kwanuka ko wanda ke jikin tabarma ko na darduma ko na filo ko na menene yace matukar abu ne mai rai wannan abu haramun ne ai mun fahimci wannan da kyau ko to don haka wannan haramcin na sanya hoto a kuɗi ya taƙaito akan gwamnati ne da ta yi da a ce za a samu ahli sunnati salafiyya za su kafa gwamnati ba za su sa hoton kowane malami ba ma balle sarki ɗaya kenan na biyu na daga cikin fatawar da malamai suka bayar kamar yadda wahid bali ya kawo cewa in ya kasance ma na kuɗi ne ai suna kudindina ne a aljihu illar za ta zama da sauƙi dama bayyana shi shine laifi gare ka kai kanka ai mun fahimci wannan ko to haka hoton da za a yi na ɗaukar aikin haji na makaranta duk aka ce babu laifi akan haka dalili saboda ainihin wannan ya zo na wani hali ne na larura jama'a mun fahimci wannan saboda haka hoto ko nawa ne ne ka je ka cire shi ka yaga shi kaka aje shi ba zai maka amfani ba har abada ko nawaye ka je ka cire shi ka yaga shi ka cusa shi a wuta na'am Na'am. Wasu ba su amma sai to an ɓoye shi a cikin album ana fatan illar hana mala'ikun rahama ba za ta zo ba ba zai hana ba insha Allah. To amma me za ka yi da shi ka ɓoye? Ai mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? ku je ku karanta littafin al-minhaj sharhi sahih muslim da kuma littafin ainihin ghayatul maram domin wasu suna zuwa su karanta littafin al-halal wal haram na ad-doktor al-qardawi sai su rudu da zantutukan da ya faɗa an yi wa qardawi gyara a cikin littafin ghayatul maram fi takhrij ahadith al-halal wal haram sannan ka je ka duba littafin adabu zifaf fi sunnatil mutahhara hoto dai kam haramun ne na ɗauka da kamera ne ko na zane ya fitar da jiki kamar gunki ko kuwa bai fitar da jiki ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin bukhari da ahmad ya zo ya samu aisha allah ya ƙara mata yarda ya da daga tafiya ya da daga yakin tabuka kaga ƙarshe ƙarshen musulunci kenan sai ya same ta da labule ka san kai tafiya mata irin na da ko ta ji za ka dawo ji sai ta gyaggyara ɗaki ta yi kwalliya ta yi kunshi ta gyara abubuwa ta gyaggyara tana jiran an ce mai gida zai shigo rana kaza ashe wannan labule yana da hotuna a jiki annabi ya shigo gida sallallahu alaihi wa sallama ta tare shi tana barka da zuwa Allah ya baka nasara Allah ya taimake ka akan arna muna farin ciki sai bangaje ta gefe guda ashe ya hango haramun ta shigo gidan shi ya je fusge labinin nan ya yayyaga ya tsatsaga ya watsar ya ce ya ke aisha ba ki san cewa waɗanda ke zana wannan hoto za a umarce su sai sun hura musu rai a ranar alkiyama ba kuma ba za su iya ba ta ce na tuba na bi Allah na bi manzan Allah ba zan kuma ba an ce matan na tuba ba ta rasa mijin aure to wannan kenan waɗannan hotuna wannan yadin nan na labulan nan ana nan kuma sai aisha sai ta ɗauke shi sai ta matashin kai sai hoton ya fito a jiki annabi ya fita ya dawo kuma sai samu ga abin da ta ita tana ta gwagwarmayar ta kyautata ne shi kuma bai ki kyautatawa ba amma kuma bai son kyautatawa a ƙarƙashin sabon Allah saboda haka da ya hangi waɗannan matasan kai sai ya tsaya ta ce sai ta ga fuskar shi tana ta canzawa ta rikida ta zama kaza fuskar shi ta ɓaci ta ce ya manzan Allah na tuba me zunubi na me laifi na ya ce waɗannan fulalluka me ya kawo su sai ta ce na yi maka ne ka rinka kashin gida shi ne sake faɗan irin waccan kalima game da masu zana waɗannan hotuna shi ne aisha daga baya sai ta ɗauke su ta tsatsaga su ta kakkarya surar hotunan can kafa ta fita can wuya ya fita can kai to shi kenan sai ce ta ga annabi ya kwanta a jiki daga baya tunda surar hoton bata fita ba Buhari ya ruwaito hadisi ranar da aka ci Makka da yaƙi annabi ya shiga ɗakin Ka'aba sai ya samu mutanen Makka sun zana annabi Ibrahim da chalk ko da alli da hoton kibiyoyi na tsafi a hannu wato annabi Ibrahim yana yin wannan azlam kibiyoyin tsafi da karakara da ake cewa shine yasa ruwa ya share wannan hoto ya ce la'anat Allah ta tabbata akan mushrikai wa ya ce musu annabi Ibrahim yayi tsafi balle ya rike kibiyoyin tsafi har suka zana shi haka a wata riwaya ma aka ce cewa ba zai shiga ba sai an share wannan sai da aka share sannan ya shiga to a takaicen takaitawa jama'a hoto dai haramu ne amma shari'ar musulunci saboda saukinta ta yi sauki wa yara 'yan mata masu wasa da 'yar bebi za su iya wasa da 'yar bebi wannan kam ya zo a cikin sahih bukhari aisha tana da doki tana kuma da 'yan mata 'yar bebi guda biyu tana wasa da su har dokin na da fuffuke wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya same ta ya ce wannan fa ta ce ai waɗannan kasan sai su ce ‘ya'yana ne sai ta ce ‘ya'yana ne waɗannan tun da shekarar ta tara lokacin ya ce wannan kuma doki ne da fufuke sai ta ce ba ka ji Suleimanu dan dauda ma na da doki da fufuke ba ai mu ma sun muke bi ko dama Allah ya lissafa annabawa sai ce waɗannan annabawa shiryayyu ne ku koyi da shirye su to Aisha Suleimanu na da doki da fufuke ita ma ga nata da fufuke mun fahimci wannan da kyau ko sai annabi ya murmushi aka ce har sai da aka ga ainihin haƙoran shi sun fito ashe ba haramun bane kenan tun haka aka ce yar bebi ba laifi to amma yar bebin nan turawa sun fito da makirci a kanta kuma yaro abin da ya tashi din nan yana da farko shi ke tarbiyar kwakwalwar shi yar bebin aka tashi sai a sassaka yar bebin nan sai ka ganta da dan guntun siket mini siket haka sannan gashinta a waje sannan ga nono haka cike ciki ba haka ake ba to wannan kuma wani makirci ne na yahudawa ina ma'aikatar da ke aikata roba ba da musulmi ba ba musulmi ne shugabanninta ba to a zo a sassaka yar bebin ta roba sai a yi dogon mutum da doguwar riga da naɗi ga gemu mun fahimci wannan yar bebin mace kuma sai a yi ta zindime miyar riga haka da hijabi sai yarinya ta rinka wasa da ita haka kaga an ci amfanin yara su samu abin wasa a haka kuma an kiyaye haƙƙin shari'a akwai ƙasashen da suke ƙoƙarin aikata haka mu ma za a iya yin haka ba da ma'aikatun roba ba duk takalmin da ka gani na fata za su iya yin na roba shi to duk waɗannan yan bebe da ake so za su iya sassaka su yi yadda ake bukata ai mun fahimta da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine ibnu hajar yace istanbata min qawlihi fil hadisi la tattakhidhuha qubura daga cikin magana annabi da yace kar ku dauki kaburbuka kar ku dauki gidajen ku su zama makabartu an ciro cewa annal qubura laysat bi mahallin lil ibada kaburbuka dai ba wuraren ibada bane fatakunu salatu fiha makruha dan haka yin sallah a makabarta makruhi ne وقد نازع الإسماعيلي المصنف آه المصنف في هذه الترجمة إسماعيلي نادي daga cikin waɗanda suka yi aiki akan sahih al-Bukhari to da yazo wannan hadisi da wannan babi da Bukhari ya kulla to ya dan nemi jayayya da Bukhari yana ganin cewa yaya za a yi Bukhari ya kawo wannan hadisi ya ce babin da ke magana akan karhancin sallah a makabarta kuma sai ya kawo hadisin Abu Huraira da Annabi ya ce ku sanya wasu sallolinku a gidajenku ka kuma da su kaburbuka to sai Ismail yake ganin to ina hujja a cikin wannan hadisi faqala yace alhadisu dallun ala karahati salati fil qabri la fil maqabiri wannan hadisi na nuna cewa ne makaruhi ne ai sallah a cikin kabari ku dubi magana shi a cikin kabari makaruhi ne ai sallah ba wai a makabarta ba a cikin kabari cikin kabarin da mai kabarin yake to ya ce abin da hadisin ke nuna kenan amma ba wai a makabarta ba shi fahimta shi yake kawowa nan qultu ni ibnu hajar sai na ce qad warada bi lafzil maqabir to ai kuma an samu hadisin ya zo da lafazin maqabir makabartu kama rawahu muslim kamar yadda ainihin wato muslim ya ruwaito shi min hadisi abi huraira ta hadisin abi huraira din dai bi lafzi da lafazin cewa la taj'alu buyutakum maqabira kar ku mai da gidajenku makabartu ibnu hajar yayi wa isma'ili gyara kenan an fahimci wannan da kyau ko shi Ismail yana ganin ina hujja da ke nuna cewa makaruhi ne a yi sallah a makabarta a cikin wannan hadisi ya ce shi yana ganin hadisin kawai yana maganan ne makaruhi ne a yi sallah a cikin kabari amma ba a makabarta ba wa qala ibn tin wani malami ibn tin shi ma na daga cikin waɗanda suka ainihin sharhin ainihin sahihil bukhari kamar yadda zamu zo mu ji cewa ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 611 yau shekarar shi 800 da tamanin da bakwai da mutuwa ibn tin dan ɓaure ko ya ce ta'awwalahu al-bukhari ala karahati salati fil maqabir bukhari yayi ta'awilin wannan hadisi akan karhancin sallah a makabartu wa ta'awwalahu jama'atun ala annahu inna ma fihi nadabu ila salati fil buyut wasu malamai kuma suka yi ta'awili suka yi fassara cewa wannan hadisi na nuna mustahabbi ne a rinka yin sallah a gida izil mauta domin su matattu la yusalluna kun waɗannan maganganun da muke karanta albani zai zo ya gyara a kansu don yana cewa domin mamata ba sa sallah to wannan magana da ya faɗa albani zai ce a annabi ya ce mamata suna yin sallah bai mamaci a kabari ba in dai mumini ne yana yin sallah wane mutum ai wani karatun sai kana karanta littafin albani tukuna kaga an kawo hujja daga jikinka an ɗaure ka bam a ce kana da tayi ka ce a na sallama sai kai baccin ka lafiya lau don za a ce annabi ya ce kuma littafi kaza kuma kana nan da shi littafin gara ta kusa cinyewa to shine yace domin mamata ba sa sallah fa ka annahu qala kama annabi ya ce ne la takunu kal mauta kar ku zama kaman matattu alladina la yusalluna fi buyutihim waɗanda su mamata ba sa sallah a gidajensu wahiyal qubur wato kaburbukan su qala shi wannan malami ibnu tini ya ce fa amma jawazu salati fil maqabiri aw al man'i minhu amma game da hukuncin halaccin sallah a makabarta ko kuma hana sallah a makabarta din falaysa fil hadisi ma yu'khadhu minhu zalika babu wata hujja a cikin hadisi da za a dauka wannan hadisin babu hujja a ciki game da cewa ya halatta ko bai halatta ba yace babu hujja qultu ni ibnu hajar sai na ce kaga kana karatun littafi ya kamata ka rinka fahimta masu cewa qultu din nan yanzu wannan kultu kultu kultu din duk da muke karanta to ibn hajar ne ke cewa can karshe kuma in ka sake jin kultu to shi kuma albani da ke dauko maganganun su ke magana shi wannan ya dauko daga wannan wannan kuma ya dauko daga wannan kowanne ya dauko sai ce kultu ni kuma na ce kultu ni ibn hajar sai na ce in arada annahu la yu'khadhu minhu bi tariqil mantuqi fa musallam idan ibn tini yana nufin cewa a lafazin hadisin qarara ba za a samu hujjar da ke nuna cewa hani dangane da yin sallah a makabarta ba in a lafazin hadisin ne mantuk daga haruffa kalmomin annabi to wannan mun sallama mashi lallai hadisin karara babu inda annabi ya ce kada a yi sallah din hakan karara mun fahimci wannan da kyau ko wa in arada nafiya zalika mutlaqan in kuwa yana nufin ya kore wannan maganar gaba ɗaya ya ce ba ta a cikin hadisin ko a mantoki ko a mafuhumi fala ibn hajar ya ce to ba haka abin yake ba faqad qaddamna wajha istinbatihi domin mun gabatar maka ta fuskar da aka yi hadisin zai samu shiga karkashin tarjuma tunda annabi yace kar ku mai da gidajen ku makabartu ku rinka yin sallah a ciki to me kenan makabarta ba a sallah a cikin ta ko makabarta ba a sallah tunda yace kar ku mai da gidajen ku haka ashe wannan hadisin ishara ne akan cewa kada a yi sallah a makabarta kenan Allah shiryar da mu sai yake cewa wa qad naqala ibn al-munzir an aksari ahli al-ilmi annahu mustadallu bi hadha al-hadith ibn al-munzir ibn al-munzir yace ya ciro da daga yawa daga cikin malamai malamai sun kafa hujja da wannan hadisi ala anna al-maqbarata laysat bi mawdi'in lis-salat cewa makabarta ba wurin sallah bane wa kaza qala al-baghawi haka ma baghawi ya faɗi fi sharhi sunna a cikin littafin shi sharhu sunna wal khattabi da kuma khattabi to kaji zantuttukan da ibnu hajar ya faɗa a cikin fatuhul bari albani shine ya ɗauki nauyin ɗauko su saboda ya kawo hadisin bukhari qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani ni kuma sai nace wa hadha huwa al-arjah wannan magana da Ibn Hajar ya faɗi ita ce wadda tafi ƙarfi annal hadisa yadullu ala annal maqbara laysat mawdi'an lis-salah cewa wannan hadisi na nunin cewa makabarta ba wurin sallah bane la siyama bi lafzi abi huraira musamman ma da lafazin da abu huraira ya kawo fa huwa asrah fi dilala lafazin abu huraira shi yafi fitowa karara wajen kafa hujja wa qaulul isma'ili maganar Ismaili din nan da ya ce ya dullo ala karahati salati fil qabri la fil maqabir wancan malami da ya ce wannan hadisi na nuni ne akan karhancin sallah a cikin kabari ba wai a makabarta ba albani ya ce ma a mukhalafatihi sarih as-sariha li hadisi abi huraira tare da cewa wannan magana ta shi ta saba wa hadisin abu huraira qarara fala yahsunu hamlu hadisi ibn umar alaihi to bai halatta kuma ma bai dace da dauki fasara hadisin ibn umar akan haka ba li'anna salata fil qabri domin yin sallah a cikin kabari ghairu mumkinatin adatan a al'adance za a ga cewa sallah a cikin kabari ba za ta yiwu ba ko domin za ka kai wani tsokin rami to a ɗabi'ance sai a ce ba zai ba don haka ashe ba ma zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato hana yin sallah a cikin kabari ba domin wannan mai rai ne zai shiga cikin kabari ya sallah babu to don haka annabi ba zai hana wannan ba don haka sai ya ce fa kaifa yuhmalu kalamu shari'a alaihi to tunda an san ma ba zai yi wani ya haka ba balle annabi ya hana to ya za a yi a dauki wannan fasara kuma a haka ai mun fahimci wannan da kyau ko shi yana cewa ne ma'anar wannan hadisi annabi ya hana yin sallah a cikin kabari ne shine albani ya ce to ai ma wannan mai rai ne da hankalin shi zai kwakula kabari kuma ya ce zai sallah a cikin shi ba zai yiwu ba to tunda ba zai yiwu a samu haka ba to shi annabi zai hana haka to sai ya ce wa qawlu ibn tin har wa yau maganan nan da ibn tin ya faɗi cewa al mauta la yusalluna mamata ba sa sallah albani yace laysa bi sahih wannan magana ba daidai bace li'annahu lam yarid nassun fi shar'i bi nafi zalika domin babu wani nassi da yazo cikin shari'ar musulunci wanda ke kora haka wa huwa min al umuri al ghaibiyya wannan na daga cikin al'amura da ke boye allati la yanbaghi al-battu fiha illa bi nassin wanda bai halatta mutum ya yanke hukunci ba sai in yana da nassi bai halatta maka kai malami ka ce mamata ba sa sallah a cikin makabar a cikin kabarin su ba sai in kana da nassi bai halatta ka ce mamata suna sallah a cikin kabari ba sai in kana da nassi sai ce wa zalika mafqudun wannan nassi da ke nuna cewa mamata ba sa sallah a cikin kabari babu shi bal qad jaa ma yubtilu itlaq al-qawl bihi yace kai hadisai ma sun zo waɗanda suke bata mutum ya saki bakin shi magana kai tsaye ya ce mamata ba sa sallah akan haka akwai hadisan da suka bata wannan magana wa huwa salatu Musa alaihi salatu wa salam fi qabrihi shine sallar da annabi Musa yayi a cikin kabarin shi kama rawahu rasulullahi kama ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi daren da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai naga annabi Musa a cikin kabarin shi yana sallah alama rawahu muslim kamar yadda muslim ya ruwaito fi sahihi a cikin sahih din shi mun ji ɗaya ko annabi musa ya mutu kuma annabi ya ce ya ganshi yana sallah a cikin kabarin shi to ashe kai tsaye ka ce mamata ba sa sallah a cikin kabari akwai kuskure wa kadhalika salatul anbiya alaihi salatu wassalam muqtadina bihi fi tilka laila haka kuma a daren isra'in nan duk wani annabi baki daya kasan annabawa sun fi manzanni yawa to duk wani annabi baki ɗaya sai da Allah ya tattaro su gaba ɗaya a baitul maqdisi suka ainihin yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama limamin su da ya idar da sallah aka ce to was alman arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu ka tambaye su mun yarje musu su yi shirka ma'ana ba a yarje musu ba to kai ma karkai babu shirka a cikin addinin mu mun fahimci wannan da kyau ko kama sabata fi sahihi kama yadda ya tabbata cikin bukhari bal sabata annahu salla bal sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya tabbata ma annabi ya ce al amhyaun annabawa a cikin kaburbukan su rayayyu ne ma'ana rayayyu wata irin rayuwa ce wadda Allah kadai ya san irinta ba za ka ce irin wannan bace ko kuma wata iri Allah kadai ya san irinta fi kuburihim yusalluna kuma annabawa suna sallah a cikin kaburbukan su akhrajahu abu ya'la abu ya'la ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 3425 bi isnadin jayyid da isnadi mai nagarta wa qad kharrajtuhu fi sahiha albani yace na fitar da wannan a cikin silsilar sahiha cikin mujalladi na biyu kenan shafi na lamba hadisi na 622 to kaji wannan an kawo maka annabi Musa aka kawo maka sallah annaba aka kawo maka cewa ma duk annaba suna sallah akan a cikin kabarin su ko to sauran muminai fa na yau da kullun su ma suna sallah akan kabari a shekul albani ya ce bal qad jaa anhu sallallahu alaihi wa sallama ma huwa a ammu mimma zakarna yace hadisi ma ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya cikakken bayani fiye da waɗanda muka ambata wa zalika fi hadisi abi huraira fi su'alil malakaini lil mu'min fil qabri wannan ku ya zo a cikin hadisin abu huraira game da tambayar da mala'iku guda biyu za su yi wa mumini a kabari fa yuqalu lahu mumini sai a ce da shi ijlis tashi ka zauna shi yasa al'amarin Allah ka sallama kawai da aka je rufe mamacin nan an ɗauke shi an saka shi a cikin kabari an kawo ice an kawo menene an daddanne amma mala'ikun na zuwa sai su shi ka zauna ka guda a lokacin da kuka rufe shi kuka sassa itatuwan nan kuka kange shi shin kana jin a lokacin an ce tashi ya zauna zai iya miƙewa inda yana da rai ba zai iya ba amma shari'a ta ce mana za a ce da shi ijlis fa yajlisu sai kuma ya tashi ya zauna din shi yasa al'amarin Allah to ka bar mishi al'amarin shi abinda aka ce mana imani mun fahimci wannan wa qad musilat lahu shamsu wa qad azanat lil ghurub sai tashi zaune sai a kawo a nuna mishi rana ga ta kamar ta tafi za ta faɗi haka kamar da yamma fa yuqalu lahu sai a ce da shi ara aituka hadha alladhi kana fikum ma taqulu fihi wannan abu da ya zo cikin kuɗin nan me zaka ce game da shi wa ma za ta shahadu alaihi wacce shaida za ka yi game da shi addinin musulunci muhammadu da aka aiko muku alkur'ani me za ka ce wacce shaida za ka bayar game da shi fa ya sai mumini ya ce da'uni hatta usalliya ku banni in yi sallah tukuna sannan ba da jawabi fa ya ƙula ni sai su ce innaka satafa'alu ka ba mu amsa an ka ba da amsa sannan za ka yi sallar ashe mumini ma yana sallah a kabari mahallin shahir kenan ka ba da ansar da aka tambaye ka tukuna kuma za ka yi sallah din akhraja ibn hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi fi sahihi a cikin sahih din shi lamba hadisi na 781 wal hakim da al imam al hakim a cikin mujalladi na farko shafi na 379 zuwa 380 wa qala al imam al hakim yace sahihun ala shart muslim wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin imam muslim bi imam zahabi ya dace da wannan kana yace haka take wa inna ma huwa hasanun faqat albani yace a hadith ya kai matsayin hasan kadai bai kai sahih ba li'anna fihi muhammad ibn amr yace domin a cikin isnadin akwai muhammad amr wa lam yahtajja bihi muslimun muslim bai kafa hujja da shi kai tsaye a cikin isnadi ba wa inna ma rawalahu maqrunan aw mutaba'an mutabi'atan imam muslim ya ruwaito shi ne ya gwama shi da wani ko kuma ya ruwaito na wani ne sai ya kawo nashi dan ya karfafi na wani din amma shi kadai a karoran isnadi haka babu don haka ba za a ce alaƙi muslim kai tsaye ba sai dai a ce hasanu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai albani ya ce fa hadhal hadithu sarihun wannan hadisi kare yake bayani fi annal mu'mina aidan yusalli fi qabrihi cewa mumini ma zai sallah a cikin kabarin shi fa batala bidhalika alqawlu bi anna almauta la yusalluna to zancen da ibnu tini ya cewa matattu ba sa sallah a cikin kabari wannan magana ta lalace wa tarajjaha anna al murada bi hadith ibnu umar to anan ne zai tabbata cewa ashe abinda annabi ke nufi da hadisin ibnu umar wallahu a'lam anna al maqbara laysa mawdi'an lisati ta ba wurin sallah bace wallahu a'lam tunda annabi ya ce gidajen kuma kabarta ku rinka yin sallah a ciki to saboda mai tsarta ba a sallah kenan ai mun fahimci wannan da kyau ko jama'a وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة الشيخ الألباني يقول وانا حديثي da sauran hadisan da aka ambata tare da shi suna nunin cewa shari'ar musulunci ta karhanta yin sallah a makabarta wa hiya litahrimi li zahirin nahyi fi ba'dha yace wannan karhanci na haramci ne saboda zahirin hani din da yazo a cikin wasu lafuza na hadisin wa zahaba ba'dul ulama'i ila butlani salati fiha wasu malamai ma sun ce in kaje kai sallah a makabarta sallar ta baci li'anna nahaya yadullu ala fasadil manhiyi anhu domin wannan hanin yana nuni akan bacin abin da aka hana din an hana ka yin sallah a makabarta to in ka sake kai ta abin da malaman usulul fiqh suke duba kamar yadda zai zo dan fara tattauna mana maganar shin wuri ina matsayin wuri ga sallah wurin sallah da tsarkin wuri sharaɗi ne ko to duk abin da yake sharaɗi ko farilla to kada haramun ta shigo cikin shi to yin sallah a makabarta haramun ne to don haka kamar rigar ka ce da za ka yi sallah da ita sai zama ita kanta wannan rigar da najasa jikinta kuma kana sana kuma babu wani uzuri wannan sallah ta ɓaci in kai ta to haka da kana ji kana gani za ka ƙi fuskanta alƙibla kai sallah ka fuskanci wani wuri sallar ka ta baci to haka wannan wuri makabarta haramun ne a sallah sai ka zo kai sallah a wurin tunda wannan yin sallah a wannan wurin ya kai ga haramci to sallar ta baci domin matsayin wuri ga sallah to sharadi ne ga sallah to tunda aka samu haramci ya shigo cikin sharadi ko farilla to sallah ta baci don haka wasu malamai ma wa huwa qawlu ibn hazmin aliyu ibn hazmin ya bada fatawa akan haka yace duk wanda ya sallah akan haka sallar shi ta baci واختار شيخ الاسلام واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه ابن تيميه ما zaba haka wannan wurin yazo da shadda yace ibn taymiya kuskuren bugu ne inji ne ya sanya wannan shadda kuskure ne in ka zo faɗan ibn taymiya ka sanya shadda sai ibn taymiya zaka ce ibn taymiya ba taymiya ba wa shaukani da shaukani fi nail al-awtar anail al-awtar juz'i na biyu shafi na 112 warawa ibn hazm al-imam ibn hazm ya ruwaito a cikin al-muhalla juz'i na hudu shafi na 28 zuwa 27 zuwa da 8 an al-imam ahmad daga al-imam ahmad annahu qala al-imam ahmad yace man salla fi maqbaratin wanda ya salla cikin wata makabarta au ila qabrin ko da wani kabari a gaba a'ada abadan har abada ya sake salla abinda imam ahmad ya faɗa ke summa qala ibn hazm sannan ibn hazm yace wa kariha as-salata ila al-qabri wa fil maqbara wa ala al-qabri abu hanifa wal auza'i wa sufiyan al'imamu abu hanifa da auza'i da sufiyana sun karhanta a tasa kabari gaba a yi sallah ko a yi sallah a cikin makabarta ko kuma a haukan kabari a yi sallah suka ce ba kyau walam yara malikun bi zalika ba asan amma imamu maliku yana ganin yin haka babu laifi dan ka tasa ainihin kabari a gaba ko kuma ka shiga makabarta ko ka haukan kabari ka yi sallah shi yana ganin babu laifi akan haka ibnu hazmin ya ce wahtajja lahu ba'du muqallidihi wasu daga cikin masu kwaikwayo masu bin imamu malik suka yi kokarin kare imamu malik da hujja bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla ala qabril miskinati sauda cewa ai annabi yayi sallah a kabarin wata mace wadda take bakar fata suka ce to tunda ko ya zama haka ashe dan an je an yi sallah a makabarta ba laifi wata mata ce ke sharan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama baiwa ce bakar fata kwana biyu sai annabi ya duba bai ganta ba da ya duba bai ganta ba sai ce ina wanke sai aka ce ai ta rasu tun ran nan da daddare yaya ba ku taso ne ba sai suka ce mun ga dare yayi ne muka yi kyamar kan mu taso ka mu yanke maka bacci yace ku je ku nuna mini kabarinta ka san bahaushe ma ya ce rabon kwado baya hawa sama rabo ya rantse mata cewa sai annabi ya yi mata sallah su sun ki su gayo mishi da daddare amma da yake Allah ya sa da rabon annabi zai mata sallah sai je kabarinta ya tsaya ya yi mata sallah ta idar da sallah ya ce wannan makabarta da tana cike da duhu da azaba amma Allah zai haskaka musu saboda albarkacin sallar da ne musu to sai wasu suka ce daga cikin mabiya imam maliku tun da dai ga annabi ya sallah ga wannan mata tana cikin kabarinta to dan ka je makabarta ka yi sallar ruku'u da sujuda babu komai akan haka qala ibn hazmin ibn hazmin ka san dama malamai suna wata karin magana sai ka ji malami ya ce Allah ya tsare ni da takobin hajjaju kamar yadda nake fala ya tsare ni da ibn hazm da alƙalamin ibn hazm da takobin hajjaju aka ce hasan da usaini ne takobin hajjaju kowa san yadda yake kisan mutane alƙalamin ibn hazmin idan ya goga shi a kanka abin ba daɗin karanta to yanzu ibnu azmin ya kawo wannan magana sai kuma ya kawo magana da su kuma suka yi ƙoƙarin kare shi sai ya ce wa haza ajabun ya ce wannan abin mamaki ne na hika bihi an ya kuna ha'ula ilƙaun yu na hazal khabar ya ce abin mamaki ya ishe ka ka gane waɗannan ‘yan malikiya da suka ɗauko hadisi suke kafa hujja da shi a inda bai dace ba su fa sun saba wannan hadisin fi ma ja'a fihi a cikin mas'alar da hadisin ya zo da ita domin su malikiya fala yujizuna an tusalla salatul jinaza ala man dufina suka ce in dai an riga an rufe mutum a cikin kabari to bai halatta aje a yi mishi sallah ba summa yastabihuna ma laysa fihi asarun minhu wala ishara sannan kuma sai suka halattar da abin da babu dalili a ciki babu nuni ma game da wannan hadisi mukhalafatan lissunan sabita don saba wa sunnoni tabbatattu kawai wato imamu malik ya ce ya halatta kai sallar ruku'u da sujuda a makabarta shi imam malik bai kawo dalili ba da malikiya suka zo daga baya sai suka yi kokarin kare imamu malik cewa ai hujjar imamu malik akan haka shine annabi ya je makabarta ya yi wa wata mata sallah bayan an rufe ta sai ibnu hazmin ya ce amma kun kafa hujja da magana da ku kanku ba ku yarda da ita ba domin ku da kanku kuma kun ce bai halatta idan mutum ya mutu yana cikin kabari a mishi sallah ba to ashe in kun yarda da wannan hadisin za ku kafa hujja da shi a can sai ku dawo ku yarda da cewa in mutum na cikin kabari za a iya mai sallah ba a yi ba ko to sai ce kaga sun kafa hujja da abin da babu shi a cikin hadisin kuma sun yarda da abin da yake akwai a ciki a hadisin irin waɗannan fahimtar sai kwakwalwarka tana aiki shi yasa sai kana ba lokaci kanka lokaci da zaka tsaya kai nazari akan ilimi amma koyaushe kai ne hira a gida da dawa ko ina cakaka cakaka kwakwalwarka ba ta da amfani sai ta zama kamar tuwon dusa in kai bincike na matsalolin ilimi sai ka samu wuri ka zauna kai kadai ne a daki kai kadai ne a wani wuri zaka keɓe kana hutawa kana tunanin abubuwa kwakwalwarka tana samun hutawa matsaloli na ilimi suna shigarka to sai ga kana irin wannan tunanin yanzu sai ka gane magana kaza daidai ce magana kaza an buga domin su san da suka yi wannan magana ba su lura da cewa kuma ai ba su yadda da wancan hukuncin ba gashi kuma ya zo a hadisin don da sun gano za a iya sakalo musu wannan gwafar a kama su to da ba za su yi hujja da hadisin ba kuma domin sun ce ba su yadda a tsaya kan kabari ai wa mutum sallah ba in ba ai mai ba amma kuma sai suka ɗauko hadisin da shine hujja anan sai kuma suka kafa hujja da shi akan cewa ya halatta ai sallah a kabari sallah mai ruku'u da sujuda ai mun fahimci abin ko to ka je ka mallaki muhalladin ta ibnu hazmin kaga abin da ke ciki to haka duk wani malami da za a tsoratar da kai kaka saurare shi kaka karanta littafin shi tafi ka je ka karanta kaga abin da ke ciki mana duk wance kada ku karanta wallahi ya ma shehun dariƙa fa a faɗa maka magana a ce baka yadda bane ka ce shehu na yadda dole kai ladabi ka bada kai an kudindine ka an aka faɗa maka sai a ce ga littafi kaza an kace akar maka Allah ba da littafin sai ce bari in dauko maka sai ya dauko ya biya maka ka je ka yi photo start mama na ka rike zama hujja a wurinka ya kamata malamai su fahimta dan ka faɗi matsalar ilimi fa ko dan ka bayyana inda hujja take ko littafi yake ko ka karantar da mutane ba wannan zai sa wani ya zama malami kai ya rushe malantarka ba don abin da yake damun su kenan su sun zama malamai ba san wani ya zama malami an taɓa haka ramin kura sai 'ya'yanki ba zai yiwu ba falala Allah ce ba rawa kai wa Allah ba ba wata sujuda kai wa Allah bai mai tsawo da tafi ta kowa ba Allah ya baka ilimi zalika fadlullahi yuti man yasha domin Allah ba zai turo wani mala'ika ya zauna cikin mutane na karantar da su ba bayan annabawa sai malamai za su yi ta karantar da mutane sai Allah ya baiwa ga malamai shikenan malamai sai su tashi su bayyana maganganu na hujja a ilimi da dalili amma ba haka ba duk wanda ya zo yi magana kawai shikenan ya ce ba ku yarda da ni bane sai a ce ba mu yarda da kai ba sai ka kawo dalili annabi ma in yi magana sai ya kawo dalili abu huraira da ya magana ya magana ya magana ya magana sai ce in shi'itum faqra'u qawlahu ta'ala da ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra inna illa anna abawaihi yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama tantajul bahimatul bahimatal jam'a fa hal tajiduna fiha min jad'a annabi ce duk ɗa in kaga an haife shi ko arne ya haife shi ko ba ma guje to wannan ɗa dai musulmi ne aka haifa sai dai uban shi in ba yahude ne mai da shi ba yahude in kirista ne mai da shi kirista in ba ma guje ne uban ɗan ya taso ba ma guje ya ce kamar dai yadda tinkiya ke haihuwar ɗanta lafiya lau ka dubi tinkiya an ta haifi ɗan rago ya yake lafiyar shi kalau babu sofanan datti babu komai a jikin shi duk inda kaga tsaga a kunnen shi ya aka yi wani ne ya tsaga shi duk inda ka ga kwatami jikin shi fadawa ya ko wani ya zuba mai amma lafiya lawi fito duniya to haka dai ake haihuwa da to abu huraira da ya kawo wannan sai ce in kuna son ku ga dalili akan haka ku karanta magana Allah da ya ce fitratallahi allati fatara an-nas alaiha halitta Allah kenan da ya halicci mutane akai ash-shahid anan abu huraira da ya faɗi magana sai da ya kawo dalili duk wanda ya magana ya aje dalili kuna ganin ash-shaykhul albani da ya ce kaza ya ce kaza sai kawo dalili kuma in ka faɗi magana ka kawo dalili ka je ka kwanta kai baccin ka lafiya lauhani an mari an karkai tunanin raddi kowa ya maka raddi zai dawo ya bi wannan maganar don ba yadda zai yi duk inda ya kai ya komo sai ya ga wannan maganar ce dai sai dai in ba mumini bane Allah ya shiryar da mu shine qala ibnu hazm yace kullu hadhihi al-athar haqq duk waɗannan da hadisai da ke cewa sallah ainihin wato a makabarta wato yin sallah a makabarta bai halatta ba da makamantan haka ya ce gaskiya ne falata hillu salatu haisu zakarna ya ce bai halatta a yi sallah ba a inda muka faɗi ɗin nan da makabarta da bayi ta wurin wanka da makamantan haka illa salatul jinaza sai dai sallar gawa fa innaha tusalla fil makabara ita kam ya halatta a ɗauki gawa a kai makabarta a yi mata sallah kun ji kuma shi ma inda ya nashi tuntuɓa dama malamai suka ce likulli jawadin kabwatun duk wani mai kokarin gyara shi ma yana da tuntube yanzu ibnu hazmin ya gama cin gyaran maliku da malikiya ko to gashi cikin zantutukan da yake kuma shi ma sai wani tuntuba sai ce sallah dai bata halatta a yi ta ba matukar wuraren nan da muka ambata sai dai sallar gawa ya halatta za a yi ta a makabarta wa alal qabr alladhi qad dufina sahibuhu kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana kamar yadda za a iya daukan gawa a je makabarta a aje ta a yi mata sallah sannan a saka ta a kabari to in aka saka gawa a kabari ba a yi mata sallah ba za a iya mata kamar yadda manzon Allah ya don haka Musa ibn Hazmin nuharrimu ma naha anhu duk abin da annabi ya hana zamu ce haramun ne wa na'uddu min at-taqarrub ila Allah ta'ala an naf'ala misla ma fa'ala kuma muna cewa duk abin da za mu aikata in dai yayi daidai da abin da annabi ya aikata to wannan neman kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki fa amruhu wa nahyuhu haqqun umarnin annabi da hannun annabi duk gaskiya ne wa fi'luhu haqqun aikin annabi gaskiya ne wa ma ada zalika fa batil duk abin da ya saba wannan ƙarya ne barna ce qultu ni albani albani mai littafi ni kuma sai na ce wa fi ma qalahu fi salatil jinaza nazarun cikin maganganun da ibnu hazmin ya faɗi to magana da yace za a ɗauki gawa a kai ta makabarta a yi mata sallah akwai gyara a wannan maganar li'annahu domin wannan maganar ibnu hazmin la nassa ala jawaziha fil maqbara babu wani nassi da ke nuna ya halatta ai sallah a makabarta mun gane a dauki gawa a kai ta makabarta ai mata sallah walau kana ibnu hazmin min alqa'ilina bil qiyas albani yace da a ce ibnu hazmin na daga cikin malaman da suka yadda da qiyasi ibnu hazm bai yadda da qiyasi ba baki daya ya ce ba wani qiyasi fasidi ba wani sahihi duk qiyasi yace batili ne a cikin muhalla in ka karanta za ka ga inda ya sa babi guda babu ibtalil qiyas bai yadda da qiyasi ba to amma kuskure ne rashin yadda da qiyasi qiyasi ya kasu kashi biyu akwai sahihi akwai fasidi sahihin qiyasi shari'a musulunci ta tabbatar da shi fasidin qiyasi shari'a bata tabbatar da shi ba to ibnu hazmin shi kam ya ce dukkan qiyasi ma bai yadda da shi ba don haka ibnu hazmin a wurin shi hujja ƙur'ani ijma'i amma sauran malamai mafi yawanci suka ce hujja a wurinsu ƙur'ani hadisi ijma'i ƙiyasi sahihi to wannan magana ita ce daidai a nan kam ibnu hazmin ya yi kuskure to albani ya ce da a ce ibnu hazmin na daga cikin malaman da suka yarda da ƙiyasi laƙulna annahu ƙasa zalika ala salati ala alƙabri da sai mu ce to ibnu hazmin ya yi ƙiyasin sallar da annabi ya a makabarta ne ga wannan mata shi yasa ya ce ya halatta a iya yin ainihin sallah a ɗauko gawa a mata sallah anan da a ce ibnu hazmin ya yarda da kiyasi walakinahu yaqulu bi butlan alqiyas min aslihi amma ibnu hazmin shi ya ce gaba ɗayan kiyasi tun daga tushen shi batacce ne to don haka kuwa ba za mu ce hujjar shi kiyasi ba tun da ba nasi don haka sai mu ce wa salatul jinazati fil maqbara sallar jinaza a cikin makabarta khilafu sunna allati lam ta'ati illa bi salatiha fil musalla sabanin sunna ne wadda ita sallar gawa babu abin da sunna ta ce sai dai a yi ta a cikin musalla a ware filin idi ne ko kuma a wani fili a anguwa a yi sallar wa fil masjid ko kuma a cikin masallaci ya halatta a ɗauko gawa a shigo da ita cikin masallaci a yi mata sallar gawa mun karanta wannan a cikin hadisin aisha da abdurrahman bin aufin ya rasu sai ta ce a kawo shi cikin masallaci ta yi mishi sallah ma'ana a biyo da shi ta cikin masallaci sannan a wuce mata da shi ta cikin gida ta cikin ɗaki da aka shiga da shi cikin gida sai aka shigo ta masallaci aka wuce da shi aka aje shi a kofar ɗakin kowace mata cikin matan annabi ta fito ta mishi sallah saboda yana daga cikin as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar cikin manya manyan bayan Allah don haka ta gabari ta mishi sallah da dai sallah sai mutanen gari irin waɗannan gulman maki an saba da su tun zamanin sahabbai shi yasa in kai ba wawa bane in ka ji ka ce to amma in ka ce zaka bi didikin kowace aiki ya same ka kullum akwai sabuwa ai an ce kaza kuka yi ba an ce kaza malamin ku yace ba ba kaza yayi ba ai mu muna da shaida to ba sun an je gaban Allah sa ba da shaidar amma an ka ce komai sai ka bi didikin shi wallahi waɗannan batattu za su batar da kai ummu darda'i kamar yadda imam al-bukhari ya ruwaito a cikin al-adabul mufrad aka zo aka ce mata yau an kai karaki a fada wurin sarki abdul malik ta ce o Allah ya kiyaye yanzu na mun yi aikin alheri ba za a je a faɗa wa sarki ba sai mugun abin da ba mu ma taɓa jin labari ba sai a je a ce wa sarki mun ya ce Allah ta ce Allah ya kiyaye ita ba ce wani kalami ba iyaka abin da ta faɗa kenan amma sa'idu ibnu zaidin ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun taɓa kawo labarin shi anan yana daga cikin mutane goma 'yan aljanna farko farkon kuma waɗanda suka fara shiga addinin musulunci yana da makwabciya rannan kawai sai ta saka mishi sharri ta ruwa anguwa wai ya ci iyakarta ya ci fili ya yanki daga cikin filinta kaga ya za ka yi ta yi kwarmato duk mutanen anguwa sun taru ya ce ni sa'id ibn zaid ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama idanuwa na sun ga manzan Allah kunnuwa na sun ji manzan Allah yana cewa wanda duk ya ci filin wani ya ci iyakar wani daidai da ɗani guda kamar inci bakwai kenan za a nan naɗo ƙasa tun daga ɗaya har ta bakwai a mai da ita gargare a rataya mishi ita a wuya a filin alkiyama ya ce kunnuwa na sun ji manzan Allah ya faɗa haka kuma in ci iyakarki ya ce ya Allah wannan mata kada ka ɗauki ranta sai ta makance Allah ka makantar da ita Allah ka sa kabarinta a cikin gidanta ta guji addu'a bayan Allah na gari wallahi kuwa shikenan ana nan kawai sai ta makance ɗip ba wani mai ruka da zai da zai mata banna ba wani aljani da ya makale ta addu'ar bayan Allah mala ido ya makance ran nan ta fito tana lalube alwala za ta bayi za ta bub sai ta afka rijiya aka buga aka yi faya brigade ne ina ne duk aka kasa ciro ta sai aka zo aka danna kasa a kanta karshe ta ci Allah ka makantar da ita kuma Allah ka sanya kabarinta a cikin gidanta shi yasa ba ji ba gani ka guji ka guji daukan magana kawai ai ni ma na ji an faɗa ne wai shi ma ya ji an faɗa ne don haka ya faɗa riwayatul majhul la tuqbal jama'a mun fahimci wannan da kyau ko mece ita matar wallahu a'lam wani na cewa ne ina matsayin da wallahu a'lam bawan Allah da ya mata addu'a waɗannan duk ana tso ana nuna mana na farko karama waliye gaskiya ce wannan waliyin Allah ne na biyu ana nuna mana ka guji faɗar magana baka akan wanda baka san dalilinta ba na uku kuma yana nuna mana kamar yadda annabi ya ce addu'ar wanda duk aka zalunta Allah na karbe ka zalunce shi kuma wannan ya nuna tun a duniya bai da haƙƙinta kenan to Aisha sai ta ji ana surutu a gari Aisha ta yi bid'a matan annabi sun yi bid'a a shigar da masalla gawa cikin masallaci a wuce ai wannan bid'a ce ai kaza kaza Aisha da surutu ya dame ta sai ta ce yanzu nan mutane su aibanta mu mu matan annabi wai mun yi bid'a ta ce wace irin saurin mantuwa mutane suke da ita ta ce wallahi wane da wane ƴaƴan wance da suka rasu annabi a cikin masallaci ma ya musu sallah ba ma wai a wuce da gawar ba kawai cikin masallaci a cikin masallaci annabi ya aje gawar ya musu sallah shi yasa ba laifi gawa ce sai a zo a kawo ta cikin masallaci a mata sallah babu laifi saurin aure ne sai a zo a yi shi a cikin masallaci babu laifi koya mutane jihadi ne sai a yi karatu ne sai a yi shikenan masallaci duk shi ake waɗannan abubuwa zamanin ba alaihi wasallam shine ce kama sabaka bayanuhu fi mahallihi kamar yadda bayanin wannan ya gabata a wurin da aka yi bayani akan shi بل جاء النهي الصريح عن الصلاة عليها بين القبور كما في رواية حديث أنس المذكور في هذا الفصل يتي أي حديثي ما قرر يازو كما يدى مكا قباتر أبايا تكين حديث أنس wanda ke nuni akan an hana yin sallah a ainihin wato cikin makabarta kamar yadda muka karanta a cikin fasli wa huwa al-hadithu minhu wannan shine hadisi na biyu daga cikin ainihin wannan fasli jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda yadda lokaci ya kure za mu ainihin kwana anan sai mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi akan inda yace summa inna karahata salati fil maqbara تشمل كل مكان منها سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك